نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب في صلاة العيدين والتكبير أيام من نعم وصلاة العيدين سنة واجبة يخرج لها الإمام والناس ضحوة بقدر ما إذا وصل حانت الصلاة باب في صلاة العيدين wannan babe yana bayani dangane da hukumce-hukumce waɗanda suke da alaƙa da sallar idi guda biyu sallar idi ta azumi da kuma sallar idi ta layya to wannan babe zai tattauna ne a kansu wattakbiri ayyama minan sannan kuma wannan babe yana bayani dangane da abin da ya shafi wato yin kabarbari yin kabarbari a kwanakin zaman mina wato waɗanda suke zaune a can mina da kuma waɗanda suke zaune a garuruwansu su dinga yin kabarbari a bayan kowace sallah ta farilla idan a idi na layya ne idan a idi na azumi ne da kuma yin kabarbari tun daga daren da aka ce wata ya tsaya watan shawwal ya tsaya daren sallah kenan ko har ya zuwa washe gari a tafi idi na'am wa salatul idaini sunnatun wajibatun malam yace sallar idi guda biyu sunna ce wanda take mai ƙarfi wato tana ɗaya daga cikin sunnoni masu ƙarfi a cikin addini na musulunci waɗansu daga cikin malamai na malikiya wato suna ganin cewa salatul idaini fardu kifayatin ce ta yanda idan ya zamanto a gari ga baki ɗaya ka cokan ba a yin idi to wannan akwai damar a zo a yaƙi waɗannan mutanen har su dawo su kwatsa wa jumhur su kwatsa wa jama'a su dinga idi su ma an gane ko ba don yana nuni akan cewa su ɗin ba musulmai ba ne a'a za a yaƙe su ne saboda sun yi ta'addanci za a yaƙe su ne saboda suna fama su kawo fitina da rashin haɗuwar kai a cikin jama'ar musulmi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani wa in ɗa'ifatani minal mu'mini na ƙatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah to don haka dan sun bar salatul idain ya zamanto a gari ga baki ɗaya an daina yin sallar idi saboda rikici da ake samu waɗansu ce yau ne idi waɗansu ce gobe ne waɗansu ce jiya ne to shugaba ya ce to saboda kowa ya zamanto an biya mai haƙƙin shi shine an sabke yin sallar idi duk wanda yake so zai yi idi ya tafi wani gari ya yi to wannan bai dace ba wato farilla ce wanda take ta kifaya idza qama bihi al-ba'du saqada 'anil baqin wannan ita ce fardu kifayat idan shashe daga cikin mazauna gari suka aikata wannan farilla din to sun sabuke wa sauransu an gane ko to sunna ce wanda take mai ƙarfi yakhruju laha al-imamu wan nasu dahwatan wato limami yana fita ya kharujul imamu laha bahawatan limami yana fita saboda sallar idi ta azumi da kuma sallar idi ta layya bahawatan da walluha ana so ya zamanto a sallar idi wato limami ya fita da wuri ya je shi da wuri a yi sallar idi a dawo gida ana so kuma a sallar azumi limami ya ɗan jinkirta kadda ya fita da wuri hala ɗan ɗauki lokaci kaɗan kamar yadda sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato suka rawaito hakan daga ma'aiki alaihi salatu wassalam ma'aiki alaihi salatu wassalamu a salatul idain wato a ta azumi yana tafiya bayan ɗan rana ta ɗan ɗaga kaɗan an gane ko wato ba'adar tifa'i shamsi da rumhaini amma a sallar layya kuma bayan ranar ta ɗan ɗaga gwalgwadon goral mashi guda ɗaya yake tafiya idi wannan kuma hikimar da ta sa malamai suka ce saboda ranar sallar idi ta azumi ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana jinkirtawa ne saboda wato waɗanda suka yi azumi su samu damar fitar da zakatul fitr wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da su fitar da ita kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a sunna su fitar da ita su raba wa talakawa kafin su tafi filin idi shi yasa ake ɗan jinkirtawa to ranar idi kuma talayya saboda idan aka dawo akwai hidindimu na yanke-yanke to don haka ake so a je a yi idin da wuri saboda a dawo a fara yanke-yanke da wuri an gane ko wannan shine dalilin da yasa waɗansu daga cikin malamai suka ce ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato yake jinkirta sallar idi ta azumi yake gaggauta sallar idi ta layya saboda wannan hikima din wannasu dahwatan hakanan mutane su ma suna fita da walluha to amma an rawaito daga abdullahi dan umar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa. Abdullahi ɗan Umar ya kasance da sassafiya bayan sallar asubahi yana kama hanya ya tafi filin idi yana ta kabarbarin shi a hanya saboda raya sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam. An gane ko? Wato tabbatuwar abin da ya shafi salatul idaini. ayoyi na alkur'ani sun tabbatar da haka kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suka fassara malaman tafsiri Allah ta'ala ya ce qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla wato haƙiƙa dukkan wanda ya tsarkaka sannan kuma ya ambaci sunan ubangijin shi yayi sallah to haƙiƙa ya rabauta to malamai suka ce man tazakka din nan wato man akhraja zakatul fitr haƙiƙa dukkan wanda ya fitar da zakka ta kono zakka ta hudda kai to haƙiƙa ya rabota wa zakara isma rabbi sannan kuma ya ambaci sunan ubangijin shi subhanahu wa ta'ala ta hanyar yin kabarbari a daren sallah ta azumi da kuma washe gari fa sallah ya tafiye sallar idi da kuma faɗar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce fasalli li rabbika wanhar wato ka yi sallah ta idi domin Ubangijinka ta'ala wanhar sannan kuma ka soke wato ka soke dabbarka wanda za ka nemi kusanci da ita da yanka ta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala imma hadaya in malayya an gane ko to wannan waɗansu daga cikin malamai na tafsiri haka suka fassara waɗannan ayoyin sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani wato can cikin suratul baƙara bayan ya yi bayani akan abin da ya shafi wata na ramadan ya ce yuridullahu bikumul yusra ولا يريد بكم العسرة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم wato saboda ku dinga girmama ubangiji tabaraka wa ta'ala akan shiryar da ku da yayi akan wannan turba wanda take miƙaƙiya turba ta addini na musulunci wala'allakum tashkuruna sannan kuma domin ku dinga gode wa ni'imomin da yake yi a gare ku to don haka abin da ya shafi at-takbir waɗannan sun tabbata ta hanyar waɗannan ayoyin kamar yadda malaman tafsiri suka fassara an gane ko da kuma ayyuka na sahabbai sun tabbatar da haka bi qadari ma idza wasala hanatis sala wato limami na musulmai zai fita filin idi ne gwargwadon yanda idan ya isa zuwa ga filin idi din bi qadari ma idza wasala ila al musalla gwalgwadon yanda idan ya isa filin idi ɗin hanatis salatu to lokacin sallah ya yi wato yana zuwa limami idan ya je shi ba a jiri idan limami ya zo shi ba a jiran ko wani ladan ko wani mai unguwa ko wani kacokam an gane ko na'am
وليس فيها أذان ولا إقامة فيصلي بهم ركعتين Mm. walaisa fiha azanun wala iqama malam yace babu kiran sallah a salatul idaini ba a kiran sallah idan aka tafi ba wani ladan da zai tashi ya fara kiran sallah idan ya ga limami ya zo shi ko idan ya ga alkali ya zo shi ko idan ya ga gari ya- sarkin gari ya zo shi saboda malamai a da wanda yake jagorantar al'umma shine zai zamanto ga baki ɗaya shakundum. An gane ko? Idan aka ce sarki, to shine limami, sannan kuma shine alƙali. Saboda shi zai dinga yin abin da ya shafi wato hukumce-hukumce, shine ake ce da shi a imamu Ahmadin kenan, نعم wanda limami ne shi kuma sarki ne sannan alƙali ne.
نعم in za a yi shari'a ta musulunci gurin shi za a tafi sannan kuma abin da ya shafi salatul juma'ati shi yake bayar da ita hakanan salatul idi shi yake yin ta to amma in ya zamanto abin ya yi wa mutum ɗaya yawa saboda abubuwa sun yawa za a iya saka wannan shine sarki shi zai kula da jama'a ta gari duk waɗansu koke-koke wanda ya shafi ci gaba na dai ci baya da abin da ya kama da haka za a kai zuwa gare shi sannan kuma gashi kuma daga ɓangare ɗaya akwai alƙali ɓangaren abin da ya shafi matsala ce ta kabre tsakankanin wani da abokin shi ko tsakankanin wata da abokin zamanta ko tsakankanin wani da mahaifin shi ko tsakankanin wani da wani a kasuwanci to za a garzaya a tafi can ne. Bangaren abin da ya shafi kuma sallar juma'a irin su ɗaura aure da makamantansu shi kuma gashi sai a ɗamƙa limami. Wannan ba laifi sai ya zamanto amma sarki ga baki ɗaya a ƙarƙashin shi suke. An gane ko? To ba a kiran sallah ba a kiran sallah a cikin sallar idi wala iqamatun kuma ba a tada iqama. kuma ba a cewa as-salatu jami'atun na'am
يقرأ فيهما جهرا بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما Mm. fa yusalli bihim rak'atayn wato limami idan ya isa filin idi yana sallatar raka'o'i guda biyu bihim da su jama'ar waɗannan mutane da suka iso filin idi to zai yi musu sallah raka'a biyu ce ya ƙara'u fihi ma jaharan bi ummil ƙur'an ya ƙara'u bi ummil ƙur'ani yana karanta mahaifiyar alƙur'ani fihi ma a cikin waɗannan raka'o'in guda biyu da zai yi duka jaharan zai yi karatun a bayyane ba a asirce ba wannan shine abin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi shine kuma abin da waɗanda suka biyo bayan shi na alkhulafa'ul arba'a suka yi a lokacinsu wasabbi hisma rabbikal a'la wash-shamsi wa duhaha sannan kuma yana karanta sabbi hisma rabbikal a'la a raka'a ta farko bayan ya karanta fatiha wash-shamsi wa duhaha a raka'a ta biyu kuma bayan ya karanta fatiha sai ya karanta suratul shamsi ko kuma a raka'a ta farko bayan ya karanta fatiha sai ya karanta ƙafuwar ƙur'anil majid a raka'a ta biyu bayan ya karanta fatiha sai ya karanta iqtarabati sa'atu wa shaqqal qamar malamai suka ce hikimar da ta sa ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake karanta suratul a'la da suratul shams ko suratul qaf da suratul qamar saboda abin da suka kunsa waɗannan surorin guda biyu wato sun kunshi abin da ya shafi a komawar bayi zuwa ga ubangiji ta'ala da kuma kasancewar mutane za su tarwatse gida biyu akwai mutanen kirki akwai kuma kishiyar mutanen kirki da kuma kasancewar yadda mala'ikai za su yi wa bil'adama za su yi wa bayin allah subhanahu wa ta'ala da kuma nuni akan cewa duniya ba gidan zama ba ce duniya da abin da ke cikinta ga baki ɗaya wato mai ƙarewa ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wannan haka Shamsuddin ibn al-Qayyim Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya faɗa a cikin littafin Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad haka a Sheikh Muhammad al-Mukhtar Ash-Shanqidi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama wato shi ma haka ya faɗa a cikin littafin Sharhu Zadul Mustaqni an gane ko a wanda kuma shi ya hakaito maganar ta shi Sheikhul Islam ce ya ƙara tashi shi ma akai an gane ko to shi da dalilin da yasa wato ake sallatar wada ake karanta waɗannan surorin guda biyu ko waɗancan saboda abin da suka kunsa saboda addini na musulunci akwai buƙatar komai ya zamanto munasib ne komai ya dace da gurin shi in kaga an ce a sallah kaza ka karanta sura kaza baka gane hikimar ba to kai ne baka gane ba akwai abubuwan da suke maƙulatul ma'ana ne akwai kuma abubuwan da suke ghairu maƙulatul ma'ana ne akwai abubuwan da a cikin addini na musulunci za ka fahimci ma'anarsu idan ka ɗan yi nazari da kyau ko kuma ka, ka bibi maganganu na malamai da kyau akwai abubuwan da kuma ghairu maƙulatul ma'ana ne ba za ka fahimci ma'anarsu ba ba za ka gane ma'anarsu ba saboda ba wannan aka yi nufi ka gane ba abin da aka yi nufi a wajenka shine wato alinƙiyadu li amrin lahi ka miƙa wuya ga al'amari na ubangiji umarni na ubangiji ta'ala ka bi shi ba tare da kaja ba wannan shine abin da aka nema daga wajenka to wani ka ce ya aka yi aka yi kaza aka yi kaza to wannan duka ba a tambaye ka kai wannan ba na'am ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام نعم ويكبر في الأولى سبع تكبيرات yana yin kabarbari guda bakwai fil'ula a cikin raka'a ta farko a raka'a ta farko ƙablal ƙira'a kafin ya fara karatun alƙur'ani to yana yin kabarbari guda bakwai ya'uddu fiha takbiratal ihram to yana lissafa kabbara ta harama a cikin adadin waɗannan kabarbarin da zai yi guda bakwai ɗin kenan bayan takbiratul ihram zai yi sittu takbiratin zai yi kabarbari ne guda shida an gane ko to wannan haka zai yi a cikin raka'a ta farko kabarbari guda bakwai zai yi a cikinsu akwai takbiratul ihram amma a raka'a ta biyu zai yi takbir hamsa takbiratin zai yi kabarbari guda biyar amma la ya'uddu fiha takbiratul qiyam amma ba zai lissafa ba wato kabbara wanda zai yi ta saboda tashi daga raka'a ta ɗaya zuwa raka'a ta biyu ba zai lissafa ta ba a cikin waɗannan adadin kabbarorin guda biyar to idan yayi kabbara idan limami ya ce Allahu Akbar, mamu suka ce Allahu Akbar. To akwai buƙatar karanta wani abu tsakankanin kabbara ta farko zuwa kabbara ta biyu da kabbara ta biyu zuwa kabbara ta uku, ko kuma a'a babu buƙatar karanta waɗansu abubuwa, kawai za a yi kabarbarin ne idan ya ce Allahu Akbar zai yi shiru ne kaɗan kuma ya ce Allahu Akbar. Na'am. Na'am.
Ina karanta wani abu.
Na'am. Na'am.
Ba a karanta ba.
Oh. Na'am. Na'am.
Ina ga ana yanci wani ɗaukan yadda karanta.
Na'am. Na'am. to an rawaito daga abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi sahabi na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abdullahi dan mas'ud ya kasance idan ya yi kabbara ta ɗaya kafin ya yi kabbara ta biyu yana cewa Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukuratan wa asila Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sallama tasliman kathira zakankanin kowace kabbara yana yin wannan addu'ar sannan kuma bayan ya gama kuma sai ya du'a ul istiftah an gane ku Ah, haka aka rawaito daga abdullahi dan mas'ud kuma waɗansu daga cikin malamai sun tafi akan wannan cewar ba za a yi shiru ba nan saboda duka ita sallah dama zikiri ce zikirin imma an ya kuna jaharan wa imma an ya kuna sirran imma ya zamanto a bayyane imma ya zamanto a asirci to waɗansu daga cikin malamai suka ce kuma dalilin da yasa abdullahi dan mas'ud yake faɗar wannan zikiri bayan ya yi kabbara kafin ya yi ta biyu kafin ya yi ta uku kafin ya yi ta hudu kafin ya yi ta biyar saboda girman ladansu wanda ya ji ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa lokacin da wani ya zo shi ya shiga sallah ya yi su bayan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya sallame daga sallah ya ce mani da ƙa'ilu kaza wa kaza wane ne ya ce kaza da kaza ɗazu wani sahabi na ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ni ne ya ma'aikin Allah manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce to laqad ra'aytul mala'ikata yabtadirunaha ayyuhum yas'adu biha awwal aw ayyuhum yaktubuha awwal an gane ku yace to haƙiƙa na ga mala'ikai na ubangiji tabaraka wa ta'ala wato suna ta gaugawa a tsakankaninsu wane ne daga cikinsu zai fara hawa sama da ita wajen ubangiji an gane ku to haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa saboda wannan dalili ya sa abdullahi dan mas'ud da waɗansu daga cikin wato malamai suke yin wannan to amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa idan ya yi wannan kabbara ɗin ta ɗaya zuwa ta biyu zuwa ta uku zai yi shiru ne amma naskan ya ce Allahu akbar Allahu akbar wannan Mustafa akan haka ba naskan din da ake magana a kai shine zai za a yi shiru idan aka yi Allahu akbar ta farko a ɗan jima a ɗan ɗauki lokaci a yi as-sukut sannan kuma sai a ce Allahu akbar ta yadda inda za ka dinga ganin wato abin da ya shafi za ka dinga mushahadar irin salatul idaini abin da ya fi saudiya za a ga yadda suke yi an gane ko sai kuma masala ta biyu ɓangaren ɗaga hannu bayan an yi takbiratul ihram shin a kowata a wannan abin da ya shafi wato ba a karanta komai tsakankanin kabbara ta ɗaya da kabbara ta biyu wannan shine ra'ayin malikiya yanzu wannan din shine abin da yake sananne a cikin kutubul malikiya an gane ko da kuma waɗansu daga cikin malamai sai kuma mas'ala ta biyu waɗannan kabarbarin lokacin da mutum zai yi su zai ɗaga hannun shi ne ko ba zai ɗaga hannun shi ba a lokacin da zai yi su sauran guda shidan ba na'am na'am ba sai ya ɗaga ba to shi ma dai akwai saɓani a kai kuma wanda kowanne daga cikinsu idan mutum ya yi ya yi sunna sai dai kuma an rawaito daga abdullahi ɗan umar sahabi na ma'aiki alaihi salatu wassalam yanda abdullahi dan umar yake da taka tsantsan wajen bin sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam to an rawaito daga wajen shi shi ya kasance yana daga hannayen shi bayan kowata kabbara hakanan kuma mahaifin shi umar dan khattab Allah ta'ala ya kare da da shi shi ma ya kasance yana daga hannayen shi bayan kowata kabbara ma waɗansu daga cikin malamai suka ce daga hannayen da rashin ɗagawa ɗin ba laifi a cikinsa. Wanda ya ɗaga ba zai zargi ba wanda bai ɗaga ba. Wanda bai ɗaga ba ba zai ce wanda ya ɗaga ba ya zo da sabon abu. An gane ko? Wato kowa abin da ya yi فقد أصاب السنة لأنه قد اقتدى bi wato bi salafin wato ya yi koyi da wani daga cikin magabata na'am wa fi وفي kulli كل ركعة سجدتان ثم يتشهد ويسلم wa fi kulli raka'atin a cikin kowace raka'a daga cikin waɗannan raka'o'in guda biyu sajidatani sujadu guda biyu ne ake yi kamar sauran salloli dai na yau da gobe yanda a kowace raka'a sujada biyu ake yi sun mai tashahadu sannan kuma bayan ya gama wannan raka'o'in guda biyu sai ya zauna ya yi tahiya wa yusallimu bayan ya gama tahiya ya yi salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu sai ya ce assalamu alaikum sai ya sallame ثم يرقى المنبر ويخطب ويجلس في أول خطبته To ووسطها ثم ينصرف To bayan ya gama sallama tsumma yarɗal mimbar, sannan kuma sai ya hau saman mimbari. An gane ku? Sai ya hau kan mimbari a wannan lokacin. Wa ya sai ya kallaci mutane ya fuskanci jama'a ya yi musu huɗuba. To wannan huɗuba ɗin a ciki, wato abin da zai ƙunso ta, abin da zai ƙunshe a cikin wannan huɗuba shine koyar da mutane. ta'alimun nasu ma yahtajuna ilaihi fi dhakal waqt a wannan lokacin ya koyar da mutane abin da suke buƙatar shi idan a sallar idi ce ta azumi ya koyar da mutane abin da ya shafi taimakawa talakawa masu ƙaramin ƙarfi da kuma sadar da zumunta da kuma kyautatawa zuwa ga miskinai da almajirai da 'yan uwa da dangi an gane ko wannan duka zai yi kokari ya ta musu bayani akan fadalarsa da abin da ya kama da haka sannan kuma idan a sallar idi ce to ya yi kokari ya rakkaza da kyau bangaren abin da ya shafi koyar da su yadda ake yanka saboda wani zai iya yiwuwa a wannan shekarar ce zai fara layya wani zai iya yiwuwa a wannan shekarar ce girma ya kama shi da yana yin layyar amma shi kawai bai san komai ba saboda baban shi shi yake jagorantar yankan shi yake komai to amma yanzu baban shi Allah mai cikawa shine babba a gida kaga girma ya hau kan shi zai iya yiwa ko da baban shi bai rasu ba ya tafi aikin hajji baban shi shine yanzu babba a gidan kaga zai jibinci wani al'amari na yanka sannan kuma ya koyar da su abin da ya shafi yadda ake yi da naman layya bayan an gama waɗannan duka abin da ya kamata a ce limami ya shigar da su kenan a cikin hudu shi an gane ko kamar yadda malamai suka faɗa to idan ya hau mimbari ya yi huduba wa ya jilisu fi awwali hudubatihi wa wasatiha thumma yansarif wato yana zama a farkon hudubar shi sannan kuma yana zama a tsakiyarta sai kuma ya juya ya tafi ya koma gida bayan an gama huduba kenan a nan idan limami ya gama sallah bayan ya ce assalamu alaikum to in ya je kafin ya fara ba zai tsugunna sai ya miƙe idan ya miƙe kuma sai ya buɗe wato huɗubar tashi imma da takbirat ina gani da kabarbari ake buɗe su ko to idan an buɗe su da kabarbari kamar yadda malamai suka faɗa ba laifi a kai an gane ko amma sunna shine a buɗe su da wato inna alhamdulillahi an gane saboda abin da ya shafi ba ana buɗe ta ne da wannan to amma in ya zamanto hakan ɗin zai iya kawo ruɗani da yawa daga cikin malamai suka ce ba laifi za a iya buɗe ta da kabarbari ɗin an gane ko saboda kala a ce mutum ya zo da sabon abu ko wani abu makamancin haka to yin haka wannan shine abin da ya gudana a zamani na ma'aiki alaihi salatu wassalam shine abin da ya gudana a zamani na abubakar da umar da usman da ali ibn abi talib allah subhanahu wa ta'ala ya kare yadda da su wato ana yin huɗuba ne bayan an gama idi farkon wanda ya fara yin huɗuba kafin idi shine murwan ibn al-hakam shine farkon wanda ya fara yin huɗuba kafin a yi sallar idi saboda a lokacin shi idan aka yi sallar idi ya fara huɗuba to mutane suna tashi su shiri saboda a cikin huɗubar tashi akwai habaici ga Ali ibn Abi Talib to sai su tashi su shiri su hasa sauraron huɗubar tashi to sai ya ce ta yadda za ku shigo bari mu kuma mu sake muku wani yanayi ya an zo ana jira a yi sallah kawai sai ya ce an yi huɗuba kenan duk wanda yake buƙatar ya yi sallah tare da shi dole ya jira ya saurari abin da zai faɗa ya yi ta caccakar Ali ibn Abi Talib Mm, Allah ta'ala ji kansu da rahama an gane ko to Abdul Abu Sa'id al-Khudri wata rana a gaban shi zai haka ya janyo shi yace kai yace ghayyartum wallahi kun canza sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ya dai za a yi annabi ya bar mu akan yin huɗuba bayan sallah kuma yanzu kai ka zo ka ce za ka yi mana sallah za ka mana huɗuba kafin sallah an gane ko to ya ce da shi ya aba sa'id laqad zahaba ma hunalik abin can da ne wannan bari zancen shi yanzu dole mu zo da sabon abu shine farkon wanda ya fara yi wannan wato su ne banu umayya kenan a yan uwan usman dan affan Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato su ne suka fara yin wannan irin su marwan ibn hakam da waɗanda suka biyo bayansu su ne kuma farkon shi ne farkon wanda ya fara wato hawa kan mimbari a idi an gane ko kafin shi ba a mimbari a idi ba a hawa mimbari a idi an gane ko kamar yadda wato yake cikin hadisi na bukhari da muslim hadisin abu sa'id na khudri allah ta'ala ya kare yadda da shi na'am ويستحب أن يرجع من طريق غير الطريق التي أتى منها والناس كذلك ويستحب ana so an yarje a min ɗariƙin limami idan ya je ya gama sallah idan zai dawo daga idi zai dawo gidan shi to ya dawo min ɗariƙin ta wata hanya ghairi ɗariƙin lati a ta minha ba hanyar da ya tafi filin idin ba daga gare ta wannan su kazalik su ma mutane ana so su yi hakanan to menene hikimar da ta sa aka ce a yi hakan ɗin Hmm? Na'am.
Ina saboda yawaita wannan rahu, Babu da yawaita lada.
yawaita lada na taku.
Na'am. Na'am, wani algasu. Na'am.
sai dai ko saboda kaman sada zumunta da mutanen da baka haɗu da su ba ko kuma Na'am. Na'am. Na'am, me hikimar? Malam Muhammad. Na'am, alaika da kyau. Mm, in ya kawo bari mu gani. Je ni ma bulle gaba. Mm, Na'am.
Sai dai taba musa ko Yaya?
saboda yawan ladan taku.
To, to malamai suka ce hikimar da ta sa akwai hikimomi da dama wanda malamai suka kawo. Hikima ta farko waɗansu daga cikin malamai suka ce likayya murra ala adadin aksar mi- ala aksari adadin minal masakin wa du'afa fa yuhsinu ilayhi idan ya tafi ta wannan hanyar zai tafi idi wannan hanyar idan ya bi ta zai haɗu da talakawa miskinai masu ƙaramin ƙarfi ya gaisa da su ya musu barka da wannan rana mai albarka ya ɗan ba su abin da Allah ya hore mishi kaga waɗannan miskinai da suke zaune a nan su hal aje a dawo a nan za a tarro su to idan ya canza wata hanya fa zai haɗu da waɗansu hallu to saboda ya huce ta wajen miskinai da yawa ya kyautata musu to wannan shine dalilin da yasa ake so a canza hanya idan ka fito ta wannan hanyar to in zaka koma ka dawo ta wata hanya saboda ka haɗu da waɗansu daga cikin miskinai ɗin wanda baka kyautata musu ba ka haɗu da su ka musu barka da sallah sannan kuma ka ɗan ba su abin da Allah ya hore maka imma na magana kyakkyawa imma na ɗan abin asafi na ajihu an gane ku haka waɗansu daga cikin malamai suka ce saboda wannan rana rana ce ta sanya farin ciki ga 'yan uwa musulmai waɗansu ku daga cikin malamai suka ce wato saboda ya zamanto mutum ya samu da yawa daga cikin masu mai shaida ya samu gurare da yawa wanda za su mai shaidar cewa shi mutumin kirki ne saboda hanyar da ya bi ta kanta ya huce wato za ta mai shaida a gobe kiyama cewa wane ta ce ya ubangiji wane mutumin kirki ne ta kaina ya taka ya biya tafi idi sannan kuma hanyar da ya biya dawo ita ma za ta mai shaida ta ce ya ubangiji wane mutumin kirki ne ta kaina ya taka ya dawo da ya tafi idin ku an gane ko saboda akwai waɗanda rasuwarsu a duniya take zamantowa tsulma ce wato ga ƙasa tsulma ce ga sama ya zamanto ƙasa ta yi kuka da mutuwar shi mutumin da idan ya mutu ƙasa ta yi kuka da mutuwar shi sama ta yi kuka da mutuwar shi Allah ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani ko fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzari yana bayani akan wato tantirai din nan wato sama da ƙasa ba su yi ba kuka akan mutuwarsu ƙasa tana yin kuka ne a dalilin mutum ya mutu ba don wai saboda girman shi ba a saboda abin da yake shimfiɗawa a kanta na alkhairi ayyukan da yake na alkhairi ya taka ya tafi cin yayi alkhairi ya tafi cin yayi alkhairi ya tafi cin yayi alkhairi to idan aka ce wani ya faɗi ya rasu to ƙasa za ta yi kuka saboda wannan alkhairin da za ta rasa ta ɓangaren shi wannan mutumin sama ita kuma tana kuka ne idan aka ce bawan Allah ya mutu saboda abin da yake hawa zuwa gare ta na aiki na gari na wannan bawan ya katse daga wannan lokaci sai dai kuma abin da ya wanda yake na sadakatun jariya to kaga ita ma za ta yi kuka saboda ta samu wato wata rara wani kwalga daga cikin guraren da babu wanda zai cike mata su an gane ko so shine yasa sama da ƙasa idan mutanen kirki suka rasu sama da ƙasa suke yin kuka to malamai suka ce indiya har wannan ita ce hikimar da ya sa saboda ya zamanto ya samu yawan shaidu ta hanyoyi to ana so duk wani aiki na alkhairi idan ka aikata in ka je ka aikata shi in za ka dawo ka canza hanya duk wani aiki na alkhairi sada zumunta ce ka tafi kai to ana so idan za ka dawo hanyar da ka bukal ka bi ta an gane ko ka canza wata hanya saboda wannan hanyoyin guda biyu su za su tabbatar a gaban Allah cewa lallai ka yi zumunci in neman ilimi ka tafi in ka tashi za ka koma gida ka canza hanya an gane ko in kasuwanci ka tafi bayan ka kare in za ka dawo ka canza hanya abin da ya shafi aiki na iyaye in ka tashi ka tafi in za ka dawo ka canza hanya waɗansu daga cikin malamai suka ce suka ce in dai har hikimar saboda kasratu shuhudi da hune to ana so a kowane aiki na alkhairi in yayi haka nan to a bawadan suka ce da kaune bariqil lati ata minha ata alai ata ata alaiha ko aisar wa a li kaune bariqil lati abdalaha aisar wa arfaq بالنسبة له من الطريق التي ذهب إليها ذهب عليها kai wato saboda kasancewar wato hanyar da zai dawo ta kanta saboda hanyar za ta fi sauƙi a gare shi an gane ku sannan kuma za ta fi wato zamantowa ita ce tafi dacewa da shi sama da hanyar da ya tafi idan zai tafi idi a nan kuma al'amarin bisbi ne daga ce hikima zai iya yiwuwa hanyar da ka bi ka tafi idi babbar hanya ce ka bi to in za a dawo lokacin na a lokaci ɗaya ne za a dawo in za a je idi ba lokaci ɗaya ake zuwa ba wa'insu tun da ya sa holo za a ga sun tafi da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ne ake zuwa to amma aka tashi za a dawo to saboda ka abu babban titi lokacin da za ka tafi babbar hanya ce wanda za ta iya haɗa hanyoyi na mutane na unguwa goma in aka ce to za a dawo kaga za a cika hanya ne zai iya a matse ka to kai kuma ka rena jikinka ba za ka yi wannan gumurzun ba shi kenan sai ka canza hanya ka bi ta baya ta lungu inda ka san wannan ba a yawan bin shi sosai sai ka zaka waɗansu daga cikin malamai su gaci to amma dai ala kulli halin ra'ayi na biyu ya fi ƙarfi sama da sauran ara na na malamai wanda aka kawo ba wannan bane kada akwai ara da dama wanda suka kawo wajen hikimar da ta sa wato aka ce idza raja idza zahaba min tariqin ya'udu min tariqin akhar kamar yadda hadisin Jabir dan Abdullahi ya nuna na'am
وإن كان في الأضحى خرج بأضحيته إلى المصلى فذبحها أو نحرها ليعلم ذلك الناس فيذبحون بعده wa in kana fil adha to idan ya kasance a idi na layya ne kharaja bi udhiyatihi to limami sai ya fita bi udhiyatihi da layyasa sai ya fita da layyasa ila al musalla zuwa filin idi fa dhabaha idan layyar tashi dabbar da ake yanka ta ce sai ya yanka ta bayan ya gama wannan huɗuba din auna haraha ko kuma idan dabbar da ake sokewa ce irin raƙumma ne sai ya soke ta liya alama zalikan nasu saboda mutane su san cewa lalle hu shugaba na musulmi ya yanka layyar shi ko shugaba na musulmi ya soke layyar shi fa yazbahuna ba'dahu su ma idan suka hayo baburansu suka zo gida kawai su fara yanke yanke a fara aiki saboda dama sai bayan limami ya yanka sannan kuma gama gari suke yankawa na'am وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والأضحى جهرا حتى يأتي المصلى الإمام والناس كذلك wal yadhkuri Allah fi khuruji wato limami idan zai fita zai tafi filin idi to sai ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ya dinga ambatan Allah fi khurujihi a cikin fitowar shi min baitihi daga gidansa fil fitri wal adha a idi na azumi da kuma idi na layya to zai dinga ambatan Allah nan jaharan a bayyane zai dinga yin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd to zai dinga yin haka a bayyane hatta ya atiyal musalla har ya isa filin idi al'imamu wannasu kazalik wato limami da mutane kamar haka za su yi gabaki ɗaya wato kowa daga cikinsu zai dinga yin haka abdullahi ɗan umar kamar yadda muka kawo asar ɗin shi a farkon wato a farkon babin wato ya kasance yana yin haka yana tafiya filin idi to wannan tana daga cikin as-sunanul lati umitat sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wato wanda aka binne ta aka je aka mata sutura wanda ya kamata kuma a raya ta wato a dinga kabarbari idan za a tafi filin idi ba surutu ba da yawan tsegume-tsegume ake yi ana kabarbari ne na'am فإذا دخل الإمام للصلاة تبعوا ذلك ويكبرون بتكبير بتكبير الإمام في خطبته وينصتون له فيما سوى ذلك fa'iza dakhala al'imamu lissalati, to idan limamin ya shigo filin idi, saboda bayar da sallah, to tsatsa'u zalika, to mutane ga baki ɗayansu sai su daina wannan kabarbari da suke yi, wa yukabbiruna bi takbirin imami fi khutbatihi yanzu ana cewa limami ya iso. sosai a yi shiru kuma idan aka je filin idi ho ba kyalewa ba za a raka yi ba shi ma idin ya ɗauki harama a san cewa lalle yau akwai taro an gane ko a yi ta kabarbari kawai to idan aka ce limami ya iso kuma sai a yi tsita a kyale a ɗan yi shiru a ɗan huta kaɗan yanzu kuma wa yukabbiru na bi takbiril imam wato mamu za su dinga yin kabarbari lokacin da limami ya ce Allahu Akbar su masu dinga ce Allahu Akbar fi khudubatihi a cikin halin khudubarsa wa yunsituna lahu amma za su dinga yin shiru fi ma siwa zalika cikin abin da yake wani kabarbarin ne dukkan abin da ya faɗa na istighfari ne ko na haidala to ba za su yi wa magana kabbara kadai idan yayi ita kadai aka ce su yi magana na'am فإن كانت أي... فإن كانت أيام النحر فليكبر الناس دبر الصلوات من nasu
فليكبر الناس دبر الصلاة دبر الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه وهو آخر أيام من shikenan fa in kanat ayyaman nahar wato idan waɗannan kwanaki sun kasance kwanaki ne na suka to falyukabbirin nasu duburas salawati wato mutane sai su dinga yin kabarbari a bayan salloli waɗanda suke ababen farbantawa wato wannan shine ake ce da shi at-takbirul muqayyad da ba kabarbarin kashi biyu ne akwai at-takbirul mutlaq akwai at-takbir al-muqayyad to mutane sai su dinga yin kabarbari a bayan salloli waɗanda suke ababen farbantawa a kansu min salati zuhuri tun daga sallar az-zuhur min yawmin nahari ta ranar suka din a wannan shine ra'ayi na waɗansu daga cikin malamai amma waɗansu na ganin cewa kabarbari waɗanda suke muƙayyade ana fara su ne min fajir yomi arafata tun daga asubahin ranar arafa sannan ake farawa daga wannan sallah ɗin ake farawa bayan sallah ta farilla a yi a zuhur la'asar magariba isha'i asubahi kuma a ci gaba an gane ko to amma mu yawanci yanzu a nan kawai daga azuhur ɗin ranar layya an gane ko bayan an dawo daga idi an yi gaje-gaje da nama to kuma an je za a yi sallah kuma za a fara yin ta min yaumin nahari daga ranar suka ila salati subhi hal ya zuwa sallar asubahi min al-yawmin rabi'i minhu ta rana ta hudu daga yin layyar an gane ko to wannan ra'ayi ne na waɗansu daga cikin malamai to a malikiya akwai waɗanda suke ganin cewa wato wannan kabarbari za a fara su ne a sallar asubahi ta ranar idi din an gane ko idan aka yi sallar asubahi za a fara su to kuma lo sai malamai suka yi saɓani shin yin su ya taƙaita ne kaɗai da yin sallah a cikin jami'i ko ko koda mutum shi kaɗai ya yi sallar shi zai iya yin su an gane ko ɗaya kenan sannan kuma yin su dama yin su kowa ya yi tashi shi kadai an gane ko kowa ya yi ya yi wannan kin shi shi kadai wannan shine abin da yake to ya halitta limami yana faɗa ma musu faɗa irin kamar yana koya musu karatu ko kuma yin hakanan ɗin bai dace ba an gane ko ko kuma yanzu idan ina yi kai kana yi shi yana yi sai ya zamanto an samu attawafuk haɗewar juna wanne ne a ciki za a yi na'am zan haɗu da liman da mamu
na'am a haɗu a haɗu kai a tare
na'am haɗu a haɗe in limamin ya faɗi ko in na waje irin limamin ya yi otama ne za ta aiki na'am in ya faɗi su faɗi in
na'am in liman ya faɗi su masu su masu faɗi
na'am inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi na'am tare za su rakai na'am a malam Musa Baba, malam Musa ka zo da babbar mazhaba fa yau mm, aka iya.
to wannan shine adhaful aqwal Mm, ita ce maganar malam Musa an gane ku mm.
daga cikin maganganu na malamai akwai waɗanda suka soki wannan ra'ayi din ma Na'am, abin da ya shafi in ya faɗa su faɗa din na'am.
eh ba za a yi shi ba suka ce Allahumma sai in ya zamanto Mm, sai in ya zamanto su ɗin kidahumai ne na'am, ba za su iya yi ba su kadai na'am.
to wannan sai ya koyar da su na'am Mm, eh wannan sai ya alaji hatit ta'ali na'am, ba wai akan fuska ta yau da gobe ta kullum kullum na'am, amma matukar sun iya na'am, bai dace ba a dinga yin haka nan na'am.
ra'ayi wanda ya fi tsafta ya fi kyau Mm.
shine kowa ya nashi na'am Na'am, an gane ku na'am, kowa ya kayan shi na'am.
ganin dama ta ne in yi da tajwidi Mm, ganin dama ta ne in yi da gaugawa Gan- kowa dai ya yi sha da kanka wannan shine ra'ayin da ya fi kowanne aslan an gane saboda wannan shine abin da su abdullahi dan mas'ud daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam suke yi sai kuma ra'ayin da yake biye da shi shine ra'ayi na kai ka zo ka ni na zo shi ya zo shi faduwa ta zo daidai da zama irin yanda nake jan madda da yanda kake ja da yanda yake ja din daya na'am ba wani babba babu karami zai iya yiwa sai na ajiye ku ajiye zai iya yiwa sai kun ajiye mu ajiye Mm-mm.
wannan duka ba sharaɗi ba ne sai liman ya ajiye mu mu ajiye an gane ko to wannan shine kuma ra'ayin da yake biye da shi Allah sa mun gane na'am wa huwa akhiru minan to wannan kwana ta hudu ita ce ƙarshen kwanaki na mina na'am yukabbiru idza salla subha thumma yaqba'u yukabbiru yana yin waɗannan kabarbari idan sallar subha idan dai yayi sallar asubahi summa yaqda'u sannan kuma sai ya daina kabarbarin wa takbiru dubura salawati Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wattakbiru to kabarbarin da aka ce ana yin su a bayan salloli din na farilla su ne Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Mm-mm.
na'am وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن يقول إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد wa in jama'a tahlilan wa tahmidan wato idan ya hada hailala la ilaha illallah wa tahmidan da kuma alhamdulillahi ma'a takbiri tare da wannan kabarbarin Mm-mm.
to shi ma wannan fa hasanun wato abu ne wanda yake mai kyau an rawaito daga wajen sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam waɗansu sun kasance suna yin aljam'u bainat tahmid wa takbir wa tahlil iya ma'ana ya ƙulu in sha a zalika ya ƙulu yana cewa in sha a zalika idan ya so haɗa su yana cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd na'am وقد روي عن مالك هذا والأول والكل واسع ya ce wa ƙaduru ya haza an malikin haƙiƙa an rawaito wannan wato takbirin na biyu daga wajen al'imamu malik wal awwalu haka na an rawaito na farko ɗin daga wajen al'imamu malik mutum ya taƙaita akan allahu akbar allahu akbar allahu akbar an rawaito hakan ɗin daga wajen al'imamu malik kuma haka an rawaito wannan na biyun daga wajen al'imamu malik wal kullu wasi'un malam ya ce kowanne daga ciki musulmi ya ɗauka ya yi amfani da shi ya halitta an gane ko ba laifi na'am
والأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة Mm.
والأيام المعدودات أيام منا وهي الثل- وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر Mm. malam ya ce wal ayyamul ma'lumat kwanaki waɗanda suke ababen sani da Allah ya ce li yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin alama razaqahum min bahimatil an'am su ne ayyamun nahari a salasa Na'am.
kwanaki na suka guda uku Mm-mm.
goma ga watan zulhijja da sha ɗaya da sha biyu Mm-mm.
ga watan zulhijja waɗannan su ne ayyamun nahar Mm.
wal ayyamul ma'adudat su kuma al ayyamul ma'adudat kwanaki waɗanda suke ababen ƙidayawa ababen lissafawa su ne ayyamu minan kwanaki na mina wato wannan akwai maganganu akan al'ayyamul ma'adudat waɗansu suna ganin cewa ayyamul ashir ɗin nan su ne al'ayyamul ma'adudat an gane ko ga irin su abdullahi dan dan dan umar Allah ta'ala ya ƙara yarda da su wato sun kasance suna sun ɗauke ta a matsayin su ne al'ayyamul ma'adudat da Allah ya ce wa zikurullahi fi ayyamin ma'adudat za ka ga cewa abdullahi dan umar idan aka ce watan zulhijja ya shiga ɗaya ga watan zulhijja ba ya da ra'ayin komai a kasuwa ba wani ba zai je ya gani a can ba wani siyayya zai je bai shinkafa ko wake ko hatsi ba komai zai je ya siyo ba ba komai zai je ya saida ba amma kawai zai tashi da gidan shi ya shiga kasuwa kawai ya ce Allahu akbar Allahu akbar dan mutane su ji shi su ma su yi ya samu lada ya dawo eh saboda Allah ya ce wazkurullahi fi ayyamin ma'dudat an gane ko kuma ga faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya ce ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam yani al-ashr qalu wala al-jihad fi sabilillah ya rasulullah qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi shay'in an gane ko wannan shine al-ayyamul ma'dudat a wajen waɗansu daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر malam yace abin da ake nufi da ayyamu minan kwanaki guda uku na mina su ne kwanaki guda uku wanda idan ka cire ranar goma ga watan zulhijja sha ɗaya da sha biyu da sha uku da watan zulhijja an gane ko wannan su ne ake ce da su al'ayyamul ma'adudat za mu ga cewa al'ayyamul ma'adudat da al'ayyamul ma'alumat da sha ɗaya da sha biyu ga watan zulhijja suna cikin za ka iya sa su cikin al'ayyamul ma'alumat za ka iya sa su cikin al'ayyamul ma'adudat idan aka ce goma ga watan zulhijja a cikin waɗansu kwanaki suke za ka ce tana daga cikin ayyamul ma'alumat to sha ɗaya fa za ka ce tana cikin gidan biyu ta gidan biyu ce ta faɗo al'ayyamul ma'adudat ta faɗo al'ayyamul ma'alumat an gane ko saboda al'ayyamul ma'alumat a tafsirinmu na yau shine daga goma ga watan zulhijja sha ɗaya sha biyu al'ayyamul ma'adudat a tafsirin na yau shine daga sha ɗaya ga watan zulhijja sha biyu sha uku ga cewa da sha uku da goma ga wata su ne wanda suke da ɗauke da ɗaiɗai amma wa'innan guda biyun na tsakiya kowanne yana da kwai al'ayyamul ma'alumat za a kai iya ce mishi yana daga cikin al'ayyamul ma'adudat Allah sa mun gane na'am والغسل للعيدين حسن وليس بلازم
Malam ya ce wal ghusulul idaini hasanun wato yin wanka mutum ya yi wanka fefes saboda sallar idi ta azumi da kuma idi ta layya wannan hasanun mustahabbi ne walaysa bilazimin amma ba dole bane mutum yayi wa yustahabbu fihi matibu wal hasanu min athiyab haka ne ko to ana so idan mutum zai tafi filin idi ya shafa turare idan Allah ya hore mishi ya zama ya su yi turare irin ɗan jika sha biyar to kala ya ce sai ya yi baƙi zai fesa shi Eh, in zai tafi idi sai sai ya fesa shi ya tafi an gane ko in ɗan jika talatin Allah ya hore mishi sai ya fesa shi ya tafi wal hasanu min athiyab sannan kuma haka na ana so ya saka tufafi kyakkyawa daga cikin tufafin da Allah ya hore mishi in Allah ya hore mishi yana da wata doguwar gumamar shi sabuwa wata ta kawo mishi daga makka to sai ya kokari ya kaci hunta ya ajiye ta in zai tafi filin idi da ya tashi da kwawo shi ya dora a kan shi ya sa da ilmantarkin shi bata wuce ta jika goma ba ya tafi babu laifi an gane ku haka ya kamata mutum ya yi ado saboda a ranar idi ana so a fito da kyali a fito da ado kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya faɗa a hadisi kuma kamar yadda umar da khattab radiyallahu ta'ala anhu ya baiwa ma'aiki alaihi salatu wassalam shawara akan hakanan din an gane ku alhamdulillah alilmu indahu subhanahu wa ta'ala